الرحمن الرحيم قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قال ربنا إننا نخاف أن يفرض علينا أو ينغي annabi Musa da annabi Harun wato annabi Musa ne yake magana da Allah amma da muryar mutum biyu saboda Ubangiji ya aike shi da mutum da, da sunan mutum biyu faƙula lahu ƙaunar layyinan faƙula lahu ƙaunar layyinan ku gaya masa ku bi dinnan magana a hankali a hankali ƙala annabi Musa da annabi Harun sai suka ce rabbana ya ubangijinmu innana nakhafu mu dai muna jin tsoro an ya hurda alaina kada ya faifaye cikin shaninmu ya tsananta au ayyan ka ko kuma ya ƙetare iyaka da zuwan mu da Musa ya yi magana sai a kama shi dama muna neman ka ruwa a jullo ka kashe mana mutum muna neman ka shekara goma kenan yau muna neman ka kara yi haka
قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى قال لا تخافا innani ma kuma asma'u wa ara kala sai ubangiji ya gaya wa Musa tare da Haruna ko da ke Harunan yana Misra ne amma Allah yana magana da su gaba ke da la ta khafa kada ku ji tsoro innani ni din nan in ji Allah ma kuma ina tare da ku ina tare da ku asma'u wa ara Allah ya ce ina tare da Musa da Haruna duk inda suke suna hawan al'arshi ne su same shi tunda Allah wa huwa kuma aina ma kuntum duk inda muke muna tare da shi ta inda mu ba mu sani ba shi ya sani saboda haka in an faɗi ar-rahman alal arshi sai in ka yi imani da shi to kai imani da sauran ayoyin ma duka inna ni ni dinnan ma kuma ina tare da ku asma'u ina jin ku wa ara ina ganin ku ba wanda zai isa ya muku wani abu sai da izini na don ba abin da yake motsawa ba abin da yake kawaici a cikin ikon Allah ta abin da Allah ya yi فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى كجي مسا كر كجي tsoro ba abin da zai yi muku kuje masa fa qula lahu ku gaya masa inna rasula rabbika mu dinnan mu biyu rasula manzanni ne guda biyu na ubangijinka abinda fir'auna baya sai ji kenan cewa yana da ubangiji dinnan don ce rabbus samawati wal ardi bainahuma a zai ce wane ne amma ce rabbuka din nan ko rabbuka din nan to baya so ji wannan to ana so a tirsasa shi ne a gaya masa gaban jama'a ubangijinka ya aiko mu wurin ka mu biyun nan ubangijinka ne ya aiko mu wajen ka la ta kafa inna ni ma kuma asan wara fatiya fa qula inna rasul rasula rabbika fa arsil ma'ana bani isra'ila kai imani da abinda ubangijinka ya aiko wajen ka sannan kuma jan uwan bani isra'ila wanda suke daure a hannunka wanda kamar da su kaman a fursunan siyasa ko ko bayi abun bautarwa to ka sake su samu yancin su ba fi ma'ana bani isra'ila ba za ta wasu ka daina azabtar da su daga yau yankan dan bani isra'ila ya wuce bautar da bani isra'ila ya wuce mu Allah ubangijinka ne ya aiko mu wajenka addina ka ko mun zo maka bi ayatin da abun mamaki min rabbika daga Allah ubangiji ka har yanzu dai dina ka bi ayatin rabbik wassalamu ala man ittaba al-huda in ka bi ka tsira in baka bi ba to halaka ta tabbata gare ka domin zaman lafiya ya tabbata a wurin wanda ya bi abin da Allah ya ce da Musa ya zo da Musa ya zo ya gaya Fir'auna haka izna dai rabbuka Musa ni shirka mazalimin kama Fir'aun ala tabun kan rabbin ya kawai yukazzibun wa yadhiqu sadri wa la antani bilisani fa azla harun wa lam wali yazmun fa akhafa an yakun qala kalla fa sabab ya ta inna ma kuntum muslimun fatiyahu fatiya fir'aun fa qula inna rasul rabbil alamin annabi ma na bani sa'd da Musa ya zo ya faɗi wannan yana tsananta faɗin ubangijinka ubangijinka din nan ubangijinmu ubangijinka ubangijinmu ubangijinka sai fir'aun ya ce alam nu rabbika fina walidan yanzu kai kuma kana da wani ubangiji banda ni ba ni ne na rene ka kana dan yaro karami a gidan nan ba wa labista fina min umrika sinin sannan ka zauna a nan fada shekaru wa fa'alta fa'alta kallati fa'alta har lokacin da ka aikata aika aikan nan da ka sani kai ka san abin da yasa ka bar garin nan abin da ka aikata din nan shi shi ka aikata shi ne dalilin barin ka garin nan falta falta kalli falta wanda kake yi wa anta min al-kafiri kai kana daga cikin wato wanda suke butulcewa wanda suke kafircewa ka je fir'aun yake ga Musa mai butulci mai kafiri kana falta idan wa min dali ina mai mutunta mata ne ko an kawo abin nan ko dabbobin su biyu ne ko na ɗaya ce ko ɗaya ta kawo da su ta ta kawo da nan ko to ce mai musulunta ki haka da hannun ki da yasa ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ashhadu anna isa abdullahi wa rasuluhu abin da kika faɗa tun daga zuciya kina jin hausa ko? To abin da kika faɗa daga zuciyarki har bakin kin yarda Allah shi kadai ne shine ubangijin mu shine yayi sama yayi kasa yayi komai yayi kowa yayi mu shi kadai ne ubangijin mu wanda muke bautawa sannan kin je kin yarda ne Muhammadu bawan Allah ne manzon Allah ne Allah ne ya aiko shi da Islam kuma kin je kin yarda kin tabbata Annabi Isa wato Yesu ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne wanda Allah ya aiko shi kamun ya aiko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan Allah ya saba yin wannan abin mamaki ya yi annabi Isa yana da uwa ba shi da uba ya yi Hawwa'u ba ta da uwa ya yi Adam ba uwa ba uba mu kuma ya yi muna da uwa muna da uba ruhun da Allah ya jefa a cikin Maryamu Isa ya zama Isa dukkan mun nan Allah ne ya jefa ruhu a cikin uwar mu ba uban mu ne ya jefa ruhu ba saboda haka kin yarda kenan Allah shi ubangijin Yesu ne ba uban Yesu bane kin yarda da abin da ke faɗa duka kin yarda ko to kin ce alhamdulillah yau kin zama musulma duk abin da yake alhamdulillah kin zama musulma duk ɗan duk musulmin duniya yau ɗan uwan ki ne abin da ya zama dole akan mu ya zama dole akan ki zaki je ki wanka kullun za a ga miki sallah biyar kuma daga yanzu ba za ki sha ruwa ba sai dare yaki niyan azumi har wannan wata ya kare ko wannan irin wanka da zaki na yau in kin kwanta da mijinki dole ne sai an yi wannan irin wanka sannan ai sallah ko akwai jini da yake zuwa wa mata kowane wata yawanci idan wannan jini ya zo mata za su bar sallah za su bar azumi in cikin azumi ne za su bar kwanciya da mijinsu sai wannan ne in ta yi wanka sannan ta koma yin sallah ta koma yin azumi in cikin azumi ne ta lissaye bakin azumin da ta sha bayan sallah ta rama azumi amma ba ta rama sallah kuma Allah ya baki dukiya ki zakka Allah ya baki dama ki je haji duk abin da ba shi da kyau wajen musulmi kamar cin naman alade kamar shan giya kamar kwana da mazan banza duk ba a yi a cikin musulunci yau ke ma ba ke daga yau muna miki murna alhamdulillah me ya sunan ki na da ha debora wani suna kike so yanzu na musulmi suna ne lami lami kike so ko to amina amina tu lami din to shikenan sunan ki amina tu lami din madalla alhamdulillah muna miki murna a ba ta sani mijinki musulmi ne ko Allah ya baki miji musulmi mutumin kirki. Fatiya sai annabi Musa da ya gaya masa haka yace kai da kake cewa wai ubangijin ubangiji kai kam kana da wani ubangiji banda mu ba nan gidan muka rene ka wadun kana karami sai da ka aikata mummunan aikin mummunan aikin da ka sani na kisan kai ka bar kasan nan fa alta baraka kallati fa alta dul kihin qala fa alta idan wa ana min dhalin fa faratu minkum lamma khiftukum sai annabi Musa ya ai tafiyar da nayi ai ku ne na ji tsoron sharrin ku yasa na tafi kisan kai kam na yi shi ne a kuskure min balin a cikin kuskure amma ai saboda tsoron ku ne yasa na bar gari fa haba li rabbi hukman wa ja'alani min al Allah da ikon sa sai aka sai ya zama tafiyan ta zama mini ni alheri na je na guje ku na je Allah ya mai da ni manzo yanzu ni manzo ne daga Allah an na samu alheri cikin wannan gudun wajen fawaratu minkum lama khiftukum fa haba li rabbi hukman wa ja'alani min mursalin wa tilka ni'matun tamunna alayya an abatta bani isra'il wannan gori da kake mini ni kadai ka kashe mutane irin mu dubbai ka bautar da dubbai don kare ni mutum ɗaya sai kai masa gori wannan ai ai ba ba gorin kirki bane ni kadai ba nawa ka halakar cikin bani isra'ila ورد من كل ما خفتكم فهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمن علي أن أبت بني إسرائيل قال فرعون ما رب العالمين تو ناجي فرعون يتو توناجي sun ka da min wani ta rabbul alamin rabbuka waye rabbul alamin ne wai yana tambaya waye Allah ubangiji ne kar sai ne Musa ya amsa da ma Allah ya umurce shi fa qula lahu qawlan layyin a tafi da shi a hankali a hankali sai ce ma rabbul alamin qala rabbus samawati wal ardi ma bainahuma in kuntum muqinin yace ubangijin sama da ƙasa da abin da yake tsakanin sama da ƙasa mu din nan kenan shine ubangijin talikai inda inda ka yarda in kun yarda in kun tabbata rabbus samawati wal ardi kun kali mana wala wala tasamuna sai nuna mutanen da Allah ku ji wata irin magana da Allah ku ji wata irin magana wai zai baka da zai baka da mutane kenan kali mana ala tasamuna Dala ku je ta irin magana na tambaye shi ubangijin tadikan da yake faɗi yace wai ubangijin sama da ƙasa da abin da yake tsaka wannan shine amsa abin da na tambaya je ta irin magana qali man huwa alatu qal rabbukum wa rabbu abaikum alawwalin adai mu zance in ba ku gane ba to ubangijin ku ubangijin iyayenku da kakanninku na farko shine rabbul alamina rabbukum wa rabbu abaikum alawwalin qali qal rabbukum wa rabbu abaikum qala inna rasulakum alladhi ursila ilaykum lamajnun yace wannan manzon da aka ce wai an aiko muku wannan mahaukaci ne kaji yana tambayar sa yana tambayar yana gaya mutane iyaye da kakanu wannan ai yana kama da zaki ina rasulullahi kun kun sai kun wani qala rabbul mashriqi wal maghribi wa bainahuma in kuntum ta'qilun annabi ya ce to ku da yake kuna da hankali to ubangijin mafudar rana da mafadar rana shine ubangijin sama da ƙasa shine ubangijin iyayen naku da kakanninku tun da ke ku kuna da hankali kun ce ni mahaukaci ne to ku in kuna da hankali wannan shine ubangijin ku رب المشرق والمغرب وما بينهم كنت تاكل قال إن اتخذت إلها غيري لأسألنك من المسجونين كاي كاجي كو in fa kace daga yau akwai wani Allah ban da ni to zan sa ka kurkuku ka zan kurkuku na yadda yake da da wahala yana ba Musa tsoro kenan da rika ka tayar an gairi la kan ga musulmi ya ba shi tsoro akan haka dai aka yi ta jayayya la rika ka tayar an gairi la kan ga musulmi قال ولو جئتك بشيء مبين قال فاتي من كل فرد تون ناجي to ko na kawo maka hujja akan abubuwan da nake faɗa hujja bayyananniya za ka yi za ka sa ni kurkuku din ya ce fati bihi in kunta min sadiqin to kawo hujja ta ka mu gani in dai magana ka gaskiya ne fa alki asahu sai zai yasu ubanu mubin nan da nan Musa sai ya saki sandan nan da aka yi masa kos a gaban Allah sanda ta ta ba mutane tsoro ta zama fiye wani tashi gudu gudu ta ba shi tsoro farki ya sa bai za su baro bai wani za ya bai za bai zaure na zai zaro hannun sa power sai ta zama kamar rana hannu ya zama kamar rana ba su tsoro ga maciji ya mesa ta ta zama mutane za ta halakar ga wani hannu ya fito kamar rana farki ya sa bai za su baro wani za ya bai za bai zaure na zai kare lil madai haulahu inna hadha la sahirun alim yuridu an yukhrijakum min ardikum bi sihrihi ma za ta'murun qalu arji wa khawu asri madani hatin to yanzu da jama'a ku gane wannan mutum ya zo da sihiri ne to yanzu menene kuka ba da shawara yadda za a yi da shi shawara sai nemo dan sihiri dan uwansa hada su to ya ba ka tarke na ce ba gaskiya bane sihiri ne to shine an karanta waɗannan abubuwa a wurare da yawa da yalwa saboda haka ne a nan din da aka ce inna rasula rabbika wa zimana bani isra'ila la tazim qad jina ka bi ayatin min rabbik wassalamu ala man ittaba al-hudi zaman lafiya ya tabbata a gare ka in ka bi shiriya din bayan ya nuna musu mutunci
لقد أوحي إلينا أن العذاب على من تب أن العذاب على من كذب وتولى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى abin da za muka ce maka wassalamu ala man ittaba huda zaman lafiya ya tabbata a wurin wanda ya bi shiriya wanda bai bi shirya ba Allah Ubangijinmu ya gaya mana cikin wahayi inna ga duhiya ilaina an mana wahayi annal azaba azaba ta tabbata alaman kazzaba wata walla duk wanda ya karyata manzanni sannan ya bada baya ya juya ya ƙi karɓan maganar su azaba ta tabbata gare shi قال فمن رب ربكما يا موسى قال فمن ربكما يا موسى فرعون yace shin ka dame mu da rabbuka rabbuka rabb faman rabbukuma ya Musa wane ne ubangijinku shi kan Musa kai da dan uwanka Harun waye ubangijinku ne
قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال sai annabi Musa ce rabbuna ubangijinmu ne baka sani ba shine ala kulli shay'in khalqahu thumma hada shine wanda ya bai wa kowace halitta irin zatin da ya dace da ita da irin sifar da ta dace da ita da irin ɗabi'a da ta dace da ita kowane abu Allah ya halicce shi da irin jikinsa da ɗabi'arsa da yanayinsa da kamanninsa kowanne an bashi kowanne kuma ya san dan uwansa idan jaki ya tashi aure ba zai je cikin shanu ya aure ba in bujimi ya tashi yin aure ba zai je cikin jakuna ya aure ba akuya in ta tashi aure ba za ta je wajen raguna ta yi aure ba kowanne ya san yanayinsa ya san danginsa ya san ko yadda zai amfani da abin da Allah ya bashi ya san irin abin da yake ci ya san irin abin da yake sha kowanne Allah ya yi masa haka ya bashi hankali da fahimta randa aka haifi yaro da an miƙa masa mama uwarsa ya karɓa ya tasha kamar dama ya saba a rabbuna Allah ubangijinmu shine a dai kullu shay'in khalqahu wanda ya baiwa kowane irin abu yanayin halittar zatinsa da sifansa da kamanninsa da ɗabi'arsa sun mahada sannan ya shiryar da shi ya ganar da shi abin da zai cuce shi yana gudun abin ya ganar da shi abin da zai amfane shi yana gudu yayi wajen abin kowanne ya san abin da zai amfane shi ya san abin da zai cuce shi قال فما بال القرون الأولى
قال فما بعد القرون الأولى wannan magana da kake faɗa to menene dalili mutan da ba san wannan magana ba sai yanzu ka zo kake faɗin wannan magana mutan da ba san wannan magana ba قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى أدي موسى ce wa fir'auna sha'anin da mutan da suke ciki ko mutan da na kusa ko mutan da na nesa ko na shekaru dubbai wato wannan duk sanin wannan lamari yana wurin Allah in Allah ya ga dama ya aika musu da manzanni su je su yi musu wazi kamar yadda ya aiko ni in ya ga dama ya bar wuri fatara kamar yadda ya bar tsakanin annabi Isa da annabi Muhammadu fiye da shekara ɗari biyar wannan ya ya sanin wannan ya ya ya tabbata wajen Allah la yadillu rabbi wa la yansa idan Allah ya aiko ya aiko in bai aiko ma dai ba ya mance bane ko Allah ba abin da yake bace masa ba abin da yake sa ya manta domin abin da yasa fi kitabin abin da yasa aka ambaci kitab aka ambaci la yazillu wa la yansa amfanin rubuta littafi amfanin rubuta littafi domin kada mutum ya bace abin da ka sani kar ya bace maka saboda ka koyi abin da baka sani ba don ka san shi in ka san shin kuma ka ajiye shi kenan ba za ka mance da shi ba in ka mance ga littafi sai ka bude saboda haka ne aka yi rubutu don abin da ba a sani ba a san shi kuma a tabbatar da shi kada a mance ran da aka mance a bude littafi a duba saboda haka ne Allah ya hutar da manzon Allah iya rubutu tunda amfanin rubutu ka rubuta abin da baka sani ba ne don ka san shi ka ajiye shi wata in ka manta ka bude ka tuna shi shi ne amfanin rubutu to Allah ya hutar da annabi sallallahu alaihi wasallama wajen sani ya ce wa allama kama lam takun ta'lam Allah ya sanar da kai abinda baka sani ba wa kana fadlullah alayka azima darajojinka a wurin Allah suna da girma suna da yawa wajen mantuwa kuma Allah ce masa sanukuri uka fala tansi zan karantar da kai yadda ba za ka manta ba amfanin rubutu in dai mutum ya rubuta ne zai ya koyi abinda bai sani ba ya samu ya san shi kuma ya tabbatar da shi ko da ya mance gashi nan a rubuce to Allah ya hutar da manzon Allah jika hannayensa cikin tawada balle ya koyi rubutu bai iya ba la yadillu rabbi wala yansa ubangiji na baya kuskure abu baya bace masa kuma baya mantuwa الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى
الذي جعل لكم الأرض مهادا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى أن موسى يتجاهل فرعون دي ayyukan da ubangiji yake yi wanda yace bai san shi baɗin nan can dai mun karanta muku ya gaya masa shine ubangijin talikai wanda yake mahalicin sama da ƙasa da abin da yake tsakanin su mahalicin gabar da yamma da wahu da rana da fara da abin da yake tsakanin su mahalicin iyayen kowa da kakannin kowa da komi da komi shi anan kuma ya ce masa yana gaya masa anan ma da yace ma ba kuma lure qala ilmu inda rabbi kitab la yadillu rabbi wala yansa allazi ja'alakum arda mihadan shine wanda ya bai shimfiɗa muku ƙasar nan wanda kuke ganin ta a shimfiɗe wa salaka lakum fiha subulan sannan a ƙasar sai ya sanya muku hanyoyi daga kowane gari akwai hanyar zuwa wancan gari daga kowane gari akwai hanyar zuwa wancan gari wato hanya yana daga cikin ni'imomin Allah wa alamat wa bin najhum yahtadun hanya a sama hanya a ƙasa duk ni'imomin ne na Allah to wanda yace babu hanya zuwa ga Allah ashe ba kuskure cikin maganar nan wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu ga hanya zuwa ga Allah idan ku hanya zuwa ga Allah ba da kafa ake taka ta ko da tawaya ba kaman kasa ko ba wani yanayi ne ake bi irin na jirgin sama ba a'a ita ma tana da hanyoyinta hanyar Allah din ma daga mutum ya zama musulmi in yana so ya dauki hanyar Allah din shikenan ga tun a fili ga ka fara sauka masaukin tauba at-taubatu wal istiqamatu wat taqwa to ka kure masaukin farko kenan at-taubatu wal istiqamatu wat taqwa sannan daga nan sai ka koma maqamul imani shi ko sai ka soma da as-sidq wal ikhlas wa tumaninatu daga nan ka kure maqamul imani kenan sai ka sake komawa ka kama maqamul ihsan inda zaka fara al-muraqabah wal mushaharatu wal ma'rifa fassaran wannan shine ya ayyuhal ladina inna allaha yuhibbu tawwabina ya ayyuhal ladina taqullahu kunu ma'as sadiqina asrihim ayata fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana annahu al-haqq أولم يكفي بربك أن على كل شيء شهيد ألا إنه في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء مهيد وانا إتت هنيا تزوى هنيا زوى فادا من ذن الله صلى الله عليه وسلم هر أكيك فادا الله سبحانه وتعالى حضرة القدس كنا الرجال لكم في مهار هدن وانا سنعمك وانا انقصى أشم في دي وسبك لكم فيها سبلا ya sanya muku hanyoyi na biyan bukatu daga wannan gari zuwa wannan gari daga wannan gari zuwa wannan gari wa salaka dakum biya suburan wa anzala minas sama'i ma'an shine kuma ya saukar muku da ruwa daga sama wanda yake tsiran muku da abincin da kuke ci da abincin da dabbobin ku suke ci mata'an lakum wa ankum wa anzala minas sama'i ma'an da da Musa ya faɗi wannan sai Allah ya kai magana haka yake fa akhrajna bihi nabat nabat azwajan min nabatin shatta haka yake Musa gaskiyar ka ni na saukar da ruwa daga sama na fitar da kowane dangi daban-daban kowane abu daban-daban iri-iri kowane ganye akwai namiji akwai ta mata kowace ciyawa akwai namiji akwai ta mata kowace babba akwai ta miji akwai namiji akwai ta mata a zuwajin dangi mabambanta min nabatin daga tsire-tsire shatta daban-daban inna Allah fariqul habbi wan nawa yukhrijul hayya min al-mayyit mukhrijul mayyit min al-hayy dhalikum Allah fani tukabu fariqul isbahi wa ja'ilul ladhi sakana wa shamsa wal qamara husbana ذلك تقدير العزيز هو الذي جعلكم نجوما لتعلموا بها في الواد البر والبحر قد فسر الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة مستقر وسوداء قد فهمنا لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه متراكبا ومن النخل من أرضها كنوان دانية وجنات من أنهار والزيتون والرمان مشتبه غير متشابه unzuru za samari za kuma wayan inna fi zalikum la ayatin li qawmin Allah ya ta faɗin abubuwan da yayi wanda ba wanda ya isa yi waɗannan abubuwa sai shi فأخرجنا بأزواجه من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى كلوا na riga na tsiran muku da abinci iri-iri daban-daban ku yi tafi na halatta muku war'au an aramakum ku je ku ku kiyaye dabbobin ku da sauran in kun ci kun rage dabbobin ku su ci sauran in kun ci kwaya dabbobin ku su ci dusa su ci kono in kun ci kwayar dabbobin ku su ci kara su ci mata allaku wa dan'anikum abinda kuka ɗiba mai kyau wanda kuka rubuta kuma dabbobin ku da za ku ci da za ku hau shi za su ci wato ni nake ciyar da ku kenan ni nake ciyar da dabbobin ku da dukkan mun shanu an ce masa kullum in gari ya wara shi zai ciyar da shanunsa na karagna ku idan kun mutu kuma wa fi ranu idukum cikin to za mu mai da ku in kun mutu ka burbura kenan ko in lokacin tashi yayi kuma wa minna nukhrijukum taratan ukhra wata rana kuma daga cikin duniya za mu fito da ku idan mutum yana musun tashin kiyama ya ɗauko dawa ko gero ko shinkafa amma dawar banda wadda aka sirfe yadda take a daji haka za ka ɗauko ta ko masara ka turo na rami kai kabari ka zuba dawar ko shinkafar ko masarar ka rika zuba ruwa ka gani kar ka fara zuba ruwa ka rika zuba ruwa za ga wani ganye ya fito ka rika bin sa da ruwa har wata rana ya girma ya kara har wata rana ya fito maka da irin abin da ka shuka din in masarar ce in dawa ce idan gero ne in shinkafa ce ko gyaɗa ce in ka ga dai sun dawo ka shuka masara ka bi a hankali a hankali ta fito da wani abu mai kama da kaba kana bin kabar kabar ta fito da wani abu mai kama da gora ana tafiya ana tafiya sai ta yi goyo wani gemu ya fito kana bi a hankali a hankali wata in ka ɓaro za a ga masarar da ka shuka ita ce ta sake fitowa to in kaga wannan ya tabbata to ka tabbata in ka mutu an shuka ka kabari wata za ka fito haka in dai ka shuka abu ka sa masa ruwa kana bin sa hankali ya canja kama domin idan an shuka mutum a cikin kabari din a lokacin ba za ka bude kabarin ka tadda mala'iku sun zauna da suna tambayar sa ba a ya shiga barzak wani wuri ne kai inda ba za a gani ba duniya ba ce kabarin dai a duniya yake amma barzak din ba a duniya ba ne kamar yadda in ka shuka masarar ko jeron ko dawon lokacin da ya kumbura ya fashe din nan in an fito maka da da da kwanson da daga waje an jefar da shi to ba wanda ya san inda masarar nan take sai Allah a lokacin tana nan tana bin wannan kaba tana bin karon in ya zama kara tana bin su har ta je ta fito da kanta kenan Allah ya raya matattu to wannan duk wanda bai san Allah raya matattu ba to ya shuka wani abu ya ga abu in ya sake fitowa ya girma ya zama irin abin da ka shuka shi ya fito ya nuna to Allah yana da matattu min haka ragnakum da kasar muka halicce ku kakan ku Adam kenan wa min fiha nujidukum cikin da zamu mai da ku in ku mutu wa min nukhrijukum taratan ukhra daga cikin kasar ne zamu sake fito da ku wani lokaci lokacin tashi yayi ولقد ريناه آياتنا كلها فكذب وأبى ولقد ريناه آياتنا كلها فكذب وأبى ولقد حقيقة أريناه من نونا مسوشي فرعون آياتنا آيوهم كلها دكانسو فكذب يا ya ƙaryata annabi Musa da Haruna wa aba ya ƙi sakin bani Isra'ila da aka ce ya sake su duk mun nuna masa anan dole ne mutum ya zama yana da malami nan an ce kazzabu kulliha fa akhadhu akhadha bil muqtadir asuratul qamar kenan wa laqad arayna ayatina kullaha fa kazzabu aba na mun nuna musu dukkan ayoyin mu ai fir'auna tun uwarsa bata zo duniya ba ayoyin Allah da yawa da yawa da yawa ita ma bata gani ba balle fir'auna kuma ayoyin mu duka aka ce kulliha to anan inda malami sai ce maka kulli hadin nan ayoyin da aka nuna masa din nan guda tara ne wa daga dace na Musa tis'a ayatin bayyinatin fas'al bani Isra'il izja'ahu fa qala lahu fir'aunu inni lazunuka ya Musa maskura to duk lokacin da kace kulli hadin nan ba dukkan ayoyin Allah gaba ɗaya ne ba a'a ai annabi ma da kansa da Allah ya Isra'i da miraji da shi yace linuriyahu min ayatina min ayatina mun yi isra'i da mi'raji da shine don mu nuna masa wani abu daga cikin ayoyin mu saboda yawan ayoyin auna kenan ayoyin Allah dukkan su waɗanda ya karyata sune guda tara din nan fa kazzaba ya karyata wa aba ya kiya saki bani isra'ila قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى kare sai fir'auna ya ce a'a Musa ashe tafiyar da kai ka dawo wato ka dawo ne dan ka fidda mu daga kasar mu da wannan sirin naka da ka zo da shi kai Musa
ولقد رأيناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلناتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سواه هل أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسيرك يا موسى فلنأتينك بسير مثلي فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سواه to Musa tun da yake ka da shiri ka zo da wani sihiri za ka fidda mu daga wannan ƙasar mu to falanatiyan naka bi sihiri mizli wallahi za mu kawo maka sihiri irin naka wanda zai rinjaye ka ba dai sihiri kake takama ba falanatiyan naka bi sihiri mizli faj'al bainana bain wa bainaka maw'idan la nukhlifuhu yanzu abin da za mu da kai daga yau musa a rana musa lokaci inda za mu kirawo yan uwanka masu sihiri ku gwada sihiri don ka tabbata mu ma muna da masu sihiri irinka ka sa mana rana rana ka sa mana lokaci qala maw'idukum yawmuz zinati wa yahshur an-nas duha fa najan naka bisiri misli fa albaynana wa baynaka maw'idan wani rana na alkawari da wani wuri na alkawari la nukhlifuhu ba za mu saba ba da mu da kai duka nan wala anta makanan amma ka sa mana wuri madaidaici wanda yake ba wuya na zuwan masu sihirinmu babu ya wajen zuwanka la nuklimu nanu wala anta makanan siwan قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى yace shikenan na sa mana alkawarin haduwa ranan idi suna da idi nasu na misra ranan haduwan kowa da kowa annabi Musa ce na zaɓi wannan rana ta zama ita ce ranan karawan mu da mu da masu sihirin naku yau mu zinati kuma lokaci na ba da lokacin walaha domin saboda lokacin dukkan mutanen ƙauye sun shigo gari kuma duk abin da ya faru za su yi mai da labari cikin cikin ƙauyukan su kamun rana ta faɗi kuma labari zai gama gari duk abin da aka yi ya fi ayi abin da sassafe mutane ba su riga sun fito ba ya fi ayi abin da yamma waɗansu dare ya riga ya hana su da walhadai saboda haka dai yawancin ma mutane masu taron duniya sukan ce karfe goma karfe goma masu taron duniya sukan ce karfe goma karfe goma to wuri kuma ce stadium stadium to wurin da kowane wuri faɗi to wurin da suke taron yana nan dama sananne ne annabi Musa ce ya sa musu lokacin wa yi husharan nasu duhe فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى sai fir'aunu ya juya shikenan taro ya watsa yanzu dai an sa lokaci abin da yasa haka abin da yasa ya dabaibai hankulan mutane da abubuwa guda uku shi fir'auna na farko dai ya ce sihiri ne Musa ya zo da shi to ya bakatar da mutane cewa su manzannin Allah ne wato an jefa an jefa shakka a zuciyoyin mutane kenan na biyu kuma ba wanda zai yi saurin bin annabi Musa sai ranan nan da aka sa ta yi an ga ƙarshen yadda abu zai faru tukunna ya dabai bai mutane ba wanda zai ga annabi Musa sai lokacin da aka bayar din nan yayi an ga yadda abin yadda ta kaya to shikenan a kizimatun qalilun wa inna lana ghaizun sai sai fir'auna ya aiki mutane ko ina su tafi su nemo masu sihiri a zo za a yi taro za a kada Musa mai sihiri to shikenan sai ya juya ya aiki mutane su tafi su nemo masu sihiri a zo a kara din kamun lokacin وإنهم لنا غائزون وأن ينشر الناس ضحي فتولي فرعون فجمع كيده ثم أتي قال لهم فرعون قال لهم موسى, موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى
قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى sai aka je aka nemo masu sihiri da aka nemo su babban sai ce in kun je ni ba zan iya zuwa ba na riga na tsufa amma zan gaya muku na ji abin na sanda yake jefawa in ya jefar da sandar sanda ta juye ta zama maciji to ku duba in ta zama macijin in ya sake ɗauka za a samu kundu abubuwan da ta ci zai taru kokari ba annabi bane amma in ta ciccinye abubuwa da yawa aka ɗaga ta ta zama sanda kamar da ba wani kulliti to kar ku iya ba za ku iya ba annabin Allah ne to shikenan sai aka aiki aka aiki masu neman fa arsala fir'aunu fil madaini hakirin fa arsala fir'aunu fil madaini hakirin inna hawla la shirzimatun qalilun wa inna lana ghaizun wa inna rajulun hazirun fa akhrajna min jannatin wa uyun shikenan sai aka taru aka nemo masu yi suka taru to yanzu za a so mu aiki kenan za a so mu aiki ta annabi Musa ya tsaya yau masu sihiri wa'azi yace zan gaya muku gaskiya ku masu sihiri kar ku yadda ku yi jayayya da Allah kar ku yadda ku yi jayayya da Allah wailakum ina ba ku tsoro ina muku wonin kada ku yadda ku yi jayayya da Allah kar ku yi wa Allah ƙarya ku ce kuma abin da yake irin abin da yake hannuna na mu'jiza shine yake hannunku in kun yi haka Allah zai nike ku da azaba ku masu sihiri Allah zai halaka ku in kun yi haka wa qad khaba wani tara kuma duk wanda ya zo da ƙarya a nan ya riga ya taɓe ba nasara gare shi wala yabdu sa'i ba su ate
فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى فتنازعوا أمرهم بينهم sai suka yi ta ɗan jayayya tsakaninsu da juna amma a cikin asiri suka yi ta jayayya da junansu amma a cikin asiri wasarun najwa me suka faɗa a cikin asirin
قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسيرهما ويذهبا بطريقتكم المسرع wajen ganawar suka ce waɗannan mutane fa lallai masu sihiri ne inna haza ne akwai kabilun larabawa da yawa sun kai wajen kabilu guda takwas wanda su da rufu'a da fataha da kisra duka na tasniya a alifi suke sawa amma ka'idan nahu in ba rufu'a ba ba a sa alifi in fata ne ko kisa inna hazaini za a ce ra'aitu hazaini marartu bi hazaini ko bi zaini to amma da yake akwai kabilun laraba masu karantawa da alifi kullum qur'ani ko yana magana da dukkan larabci ne gaba daya ko da yake na gabatar da qurayshanci a cikin larabcin to sai ce inna hazani sani waɗannan masu sihiri inna masu sihiri ne wallahi da sahira ne waɗannan mutane da sahira ne wallahi masu sihiri ne yuridani abinda suke so suna son ne an yi kurjakum su fitar da ku min ardikum daga kasar ku bi sihiri ma da sihirin nan nasu yuridani an yi kurjakum min ardikum bi sihiri ma wa yazhaba bi tariqatikum almusla irin abinda aka sani na addinin ku wanda kuke kansa na yanzu din nan duk za su tafiyar da shi su kawo nasu wannan addini naku wanda yake madaukaki kaji bin dodo wai shine madaukaki ana bin dodo dodannin da aka sa musu amma fir'auna fa shine babba ana rabbukumul ala to wai yanzu duk za a bata wannan irin shiri naku don haka dama kamar yanzu yadda duniya take haka take yanzu ma wato amerika ta shirya wa mutane dodanni babban dodon da ta shirya wanda amma ita ce babba sunansa damo damo karahiya to shine dodon da ake so a bauta masa amma ita ce ita ce fa babban dodo ita amerika ko ka bi damo karahiya ko ta zo in baka bi damo karahiya ba yanzu nan demokaradiya ke ne ko demokarahiya to in baka bi demokarahiya ba to yanzu nan za su da da bom da menene su ta sa muku a kasar ku in baka bi demokarahiya ba damon nan shine dodon da Amerika ta sa wa duniya ita kuma ita ce rabbuku wurala in ba a bi damon ba yanzu za ta zo demokarahiya to saboda haka Fir'auna ya sa ya sa dodanni a bisu amma shi shine babban dodo ana rabbukum la'ana فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى suka ce fir'auna to ranka da ga mun zo mun shirya mun ga kan aiki kuma za mu so mu aiki tare da su amma ranka da ga mun so mu aiki sai mun ji shin wannan aiki aiki ne na gayya irin naku na sarauta ko ko akwai lada inna lana la'ajr a inna lana la'ajr ninku na nanu garin qala na'am wa innakum la minal muqarrabin ai abun ya wuce magana a bada kuɗin lada za mu mai da ku manyan ministoci na cikin ku duk gaba ki da kaza da duk wanda ya taimako cikin harka shi ake bashi minista ai abun ya wuce a ba kuɗi a'a zan mai da ku manyan ministoci na inna lana la'ajr ninku na na'am wa innakum idan la minal muqarrabin to shi suka shi kenan yanzu a so mu aiki kenan za su fuskanci Musa fa mu kai da kun sun matu saffa duk abin da kuka sani na sihirin ku tattara ku zo ku zo a zo a tafi ku jeru ku ba da tsoro ku yi sabu sabu ku zo har su Musa da Haruna su ji tsoro waka daula ne wani tsara yau kam duk wanda yayi rinjaye shine da babban rabo in kun yi rinjaye ku ne za ku za ku zama manyan waziran fir'auna suka ce aiko mu ne da rinjaye mun rantse bi izzati fir'auna sun rantse da da girman fir'auna su ne za su yi rinjaye bi izzati fir'auna inna lana nahnu ghalibuna eh قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى تو موسى dai mu mun shirya muke ko ka shirya to tun da in ka shirya yadda muka shirya kai ne za ka fara je ka sa- jefa sandarka ko mu ne za mu fara jefa namu
فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فإذا عبالهم ويسيهم يخيل إليه من سيرهم أنها تسعى sai annai Musa ce ƙara balal ku ai ai ku ne za ku fara jefawa ai ku za ku fara jefawa wato da karan gero da ƙwayar gero me yake fara me yake fara samu eh to da masara da ƙwayar masara karan masara da ƙwayar masara me yake fara samu to shikenan Musa ce to ku jefa karan ku ƙwaya ta tana zuwa kala badal ku fa za ibadu wa sirri khayla min sirri wa annata sai annabi zai a ku ne za ku jefa sai suka jefa igiyoyin su da sandunan su da suka zo da su da suka jefa igiyoyin su da sandunan su nan da nan sai macizai suka cika wuri sai suka zama macizai saboda istidraji suka cika wuri suka bada tsoro fa wuji safina sai khifatan Musa har Musa da kansa sai ce a Allah karka kunya mu fa
فأوجس في نفسه خيفة موسى sai Musa ya ji wani abu kamar tsoro a cikin zuciyar shi Allah Allah fakar kunya samu domin shi Allah komai nasa ɗayan shi shi mafa'ar lima yuridu ne ba ruwansa yadda ya ga dama yake saboda haka ranar badar da annabi ya ga mutanen sa ɗari uku da goma sha uku ne ya ga mutanen kafirai wajen dubu ne su sun shiryo faɗa ne shi ko bai shiryo faɗa ba kuma ga faɗa ya bullo annabi da ya dinga addu'a ce Allah Allah Allah ina roƙonka alƙawarin ka kamin alƙawarin nasara kamin alƙawarin nasara Allah in ka halakar da waɗannan ƴan mutane shikenan ba za a ƙara yi maka sallah ba Allah ina roƙonka Allah yana yana roƙo har mayafinsa ya faɗi Abubakar yana mayar masa saboda ya san Allah Allah shi ba Allah ya ne yadda ya ga dama yake shi Allah kaga lokacin da ya ga dama sai ya ɗauki ashabul kafi ya ajiye su a cikin kogon dutse shekara ɗari uku da tara ba yunwa ba kishirwa ba damuwa ya fitar da su lafiya kalau a bari ka ji yadda ya yi a rasha da jayayya ta kaure a rasha lokacin da ake akwai tarayyar soviet wa'annan mu musulmi muna ce akwai allah kafirai masu community suka ce ba allah kowane abu ne tace take yi dan adam dan adam dan uwansa shine allahnsa in kaga dan adam ya samu wani abu to mutum ne ya bashi to mutumin nan shine allahnsa kowane ɗan adam ɗan adam ɗan insa shine amfanin sa yake hannun ba wani Allah in ji su kafiran ba musulmi suka ce akwai Allah me Allah yake suka yi bayanin Allah suka yi bayanin Allah suka yi bayanin Allah sai gwamnati ce kai ta damu ita tana so a yabu daya ko da ita akwai Allah ko ko ake ba Allah makara irin kita mata hankali daga ce to yanzu abin da za a yi a nemo mutum arba'in a cikin tarayyar Soviet wanda suke cewa akwai Allah a nemo mutum arba'in daban-daban cikin tarayyar Soviet wanda suke cewa ba su da Allah kuma a gina gida in an gina gida a rufe karasa kofa a bar tagogi sai wata shida a zo a duba su waɗanda suka ce suna da Allah Allah shi ke ba kowa abinci da abin sha da ruwa da komai Allah shi ke yi shi ke ba da lafiya shi ke ba da komi da waɗannan da suka ce a'a mutum ne yake amfanar da mutum ba wani Allah a'udhu billahi to su in suna bukatan wani abu a wurin mutane ga taga su kira a kawo musu su ko annan su nema Allah sai kawo musu wata shida sai aka zo aka bude aka tarar da bayin Allah Allah ya zazzage mutanen ya kai aljanna ya bar musu buhuna ga wani ce buhun mutum ne ko mutum ne sai Allah ya zazzage mutanen sai ke zuwa su aljanna ya bar musu buhunan mutanen sai a wannan kokatti ba aiki ba wahala sun yi kulkul sun rika aka bude kai hai kai gaskiya ne ashe gaskiyan waɗannan kaje wai kafirin ne da gaskiya saboda istidraji jarraba daga Allah to haka Allah shi ba ruwansa fa'arul lima yurid yadda ya ga dama yake da bai halicci duniyar da lahira ma ba komi da ya rice da kuma duk gaba ta ce ta kafirce ba komi kuma duk su zama musulmi kaman muminai kaman mala'iku ba ruwansu da komi sai Allah ma ba komi shi Allah subhanahu wataala saboda haka annabi Musa ya ji dan tsoro ce kada Allah ya yi wani irin ikon da shi Musa bai zata ba fa auji fi nafsi khifatan Musa قلنا لا تخف قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى sai Allah ya gaya Musa kar ka ji tsoro kai ne a sama in an buga kai ne a sama kar ka ji tsoro innaka antal a'la وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى قلنا لا تق... آه انك انت لا لا والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى آه sai muka ce masa kar ya ji tsoro sandan nan nasa da- sandan ka na tambaye ka wa ma tilka bi yaminika ya Musa din nan kar ka manta wa alqi ma fi yaminika wannan abin da na tambaye ka na nan na hannun daman ka nan jefa shi ka gani talakaf zai zama yanzu nan zai zama macijin da ka gani a gaba na din nan haka zai zama talakaf za ta cinye dukkan ma sana'u duk wannan abin da kake gani duk macijin na zai cinye shi ya fa- ya ya ta sama mutane talakaf ma sana'u shikenan sai ya cinye shi macijin ya cinye duk waɗannan abubuwa sai ya ta sama mutane bayan ya cinye waɗannan abubuwa inna ma sana'u kaidu sahir za abin da suka yi din kaidi ne na masu sihiri rabi da sahir su ata shi ko mai sihiri in dai ya gamu da na Allah to Allah ba zai ba mai sihiri sa'a akan na Allah ba ba zai samu babbar rabo akan na Allah ba فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى nan da nan fa'ul fuja'a kenan fa'ul jasaratu sujjada nan da nan masu yi na sai suka faɗi suka yi sujjada nan da suka yi faɗi suka yi sujjada qalu suka ce amanna bi rabbi haruna wa musa mun yi imani da Allah ubangijin Musa da Haruna mun yi imani da Allah ubangijin Musa da Haruna Allah yana nuna mana mutane masu sadaukarwa kamar mutanen ashabul kafi mutane ashabul kafi gaban daga yaran suka ce rabbuna rabbus samawati lan nadfa min duni ilahan wannan ku a gaban fir'aun suka ce amanna bi rabbi haruna wa musa mun yi imani da rabbi musa wa harun a fir'aun yana kallo ba aka aka bada wannan sadaukarwa ta saboda haka ake son mazaje musulmi su zama a samu mutane masu sadaukarwa- sadaukarwa irin irin su yiriman bakura Allah ya saka masa da alheri Allah ya karfafi gwamnan zamfara kuma gwamnoni masu yunkurin irin waɗannan su ma Allah ya karfafe su har su a jefa sandan nan ta cinye ma sana'u ta cinye damu wurke sa su jaran qalu amanna bi rabbi haruna musa Ah, suka ce mun yi imani da Allah ubangijin Musa da Harun to shikenan ah, al- alhamdulillah Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya kiyaye mana addinin mu Allah ya kiyaye mana mutuncin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya sa mu zauna lafiya albarka na kuka Allah ya taimake mu taimakon musulunci Allah ya kiyaye musuluncin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya sa mu zauna lafiya Allah ya biya bukatun mu na duniya da na lahira Allah ya biya bukatun masu neman addu'a wurin mu Allah ya jika musulmi maza da mata rayu da matattu albarka na sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله بمقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين